الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجب, وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأبكمت فصاحته الخطباء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتدى معلم الحكمة وهادي الأمة أرسله بالنور الساتئ والدياع اللامع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأبرار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na alhamis daren juma'a takwas da watan ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu da shekara arba'in da hudu wanda ya dace da talatin da watan uku watan maris miladiya dubu biyu da ishirin da uku idan tarihi ya inganta ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallacin mai tarin albarka na darul hadith yau za mu tashi darasi na takwas da ikon Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan suratu ghafir a jiya mun kwana ayata 27 a cikin wannan sura faɗin Allah subhanahu wa ta'ala وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب يوضا مفسر آية 28 da 29 da 30 zuwa 33 in Allah subhanahu wataala ya kaddara har ma sai Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا نعم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب الله يأتي وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك صادق وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعد الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب وبل سبحانه وتعالى يتي وقال رجل مؤمن سيولي نمجي من إيماني من آل فرعون daga iyalin gidan fir'auna ya ce wanda ya tumu imana yana koya imaninsa baya son a fahimci cewa shi ne imani ne domin kan a fitine sa a jarabe sa ya ce a taftulu na rajula yanzu shi za ku kashe mutunan da an ya kula rabbi Allah dan dai kawai ya ce ubangiji na shine Allah ba abin da yayi muku dalilin kisa shine kawai dande ya ce ubangiji na shine Allah wa qad ja'akum bil bayyinati alhali kuma ya zo muku da hujjoji bayyanannu min rabbikum daga ubangijinku wanda shine ya aiko ya aiko sa zuwa gare ku sai ta wa in yaku kariban in har abin da yake fada shi annabi Musa ƙarya yake yi wa Allah to fa alaihi karibu ku bar sa da ƙaryarsa wanda yayi wa ƙaryan yana ganin kuma sai hukunta sa wa in yaku sadiqan in kuma abin da yake fada gaskiya ne ba ƙarya bane to yusibukum ba'd alladhi ya'idukum abin da yake muku alkawali fa na azabar Allah subhanahu wa ta'ala zai same ku yace inna Allah la yahdi man huwa musrifun kazzab ubangi subhanahu wa ta'ala baya kora duk wanda ya kasance mai yawaita banna da bandarewa akan hanyar Allah subhanahu wataala ko mai kareta ayoyin Allah subhanahu wataala maluman tafsiri akan su al-Imam al-Qurtubi alayhi rahmatullahi ta'ala da al-Imam Ibn Kathir da al-Imam Ibn Ashur at-Tunisi da kuma al-Imam al-Baghawi alayhi rahmatullahi ta'ala da suka zo akan wannan ayar sai suka tattauna tattaunawar fari da Allah ce wa qala rajulun mu'min wani namiji mai imani sai yace wanda min ali fir'aun yana daga cikin zuriyar gidan fir'aun suka ce to wannan mutum wane ne shi suka ce wannan namijin sunan shi habib wannan namiji sunan sa habib wasu suka ce a'a sham'an wasu suka ce kuma sunan shi hizqil abinda suka haifai na na sunayen sai dai sunan habib ya fi shahara gun maluman tafsiri to sai wadanda suka yi sabani akan shi wannan habibu ke mu doka sunan shi habibu to wannan habibu da Allah ya ce min ali fir'aun shin yana a dan kabilar fir'auna ne baqitte ne ko kuma ɗan ƙabilar annabi Musa ne ba Isra'ila ne, domin annabi Musa shi ne daga cikin banu Isra'ila, shi kuma fir'auna ba ba Isra'ila ba ne, ƙabilar sarƙiftiya ce, ƙabila ce ba ƙifta. To suka ce, wai shi wannan mutunan da Allah ya ce min ari fir'aun na wani ƙabila ce. To, Abdullahi Hassan da wani da suka ce ai ƙiftiya ne, ɗan ƙabilar fir'auna ne, ƙabilar su ɗaya da da fir'auna. abin da ya sa ake hirar kabila saboda a larabawa da kuma zamanin jahiliya kabila a wacce wadda take da mahimmanci kwarai da gaske wanda mutum zai taso ya tarar da kabilarsa tana cikin rikici da wata kabila ba sa ga maciji shi ma sai ya kulla wa zuciyarsa cewa gaba tsakaninsu da waccan kabilar ila yau biyar sun dinga a gaba ana fada ana zub da jini kai abu wanda zai taso ya tarar da kabilarsa tana fada wata kabila ana yaƙi an kai shekara ɗari ana yi bai san ya hada ba tun da ƙabilar su dai tana yaƙi da ƙabilar su wani ba su shiri to shi ma bai shiri da su shi yasa Allah sai ya ambaci ƙabila a nan Allah ce min ali fir'aun daga zuriyar gidan fir'aun suka ce wannan watan ɗan ƙabilar fir'auna ne bakibce ne suka ce kuma innahu kana ibnu ammi fir'aun shi dan ammi fir'auna ne ko ya kasance dan dan wan fir'auna ba wan mahaifin fir'auna ko dan kanan mahaifin fir'auna shi wannan mutumin da Allah ya ce min ali fir'aun kaga da alaka da masarauta kai tsaye saboda babansa ko ya kasance wan ai wan fir'auna wan mahaifin babansa ko ya kasance ai meke da suna dan wan wan baban fir'auna ko kuma kanansa ibnu ammu kenan to wannan mutum suka ce yana cikin waton wannan zance al-Imam Sa'id cewa dan ammi Fir'auna ne suka ce kuma shine wanda Allah subhanahu wataala ya tsayar da shi a cikin zuriyar Fir'auna tare da Annabi Musa gaba ɗaya kabilar Qibtawa ubangiji halakar da su eh banda ba banda shi wannan wannan bawan Allah da ake kira Habib ai shi yasa Allah ce min ali Fir'aun daga zuriyar Fir'aun kuma wannan maganar eh wannan mutumin da ya faɗi wannan maganar Allah ya ce wa qala rajulun mu'min shine kuma wanda Allah ya bada labarin shi a cikin tasas da yake cewa jaa rajulun min aqsa al-madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tabiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka min an-nasihin wannan mutumin shine wa annabi Musa nasiha lokacin da Fir'auna ya daura damara da shi da jama'arsa akan suna son su kawo ƙarshen annabin Allah annabi Musa suna son su tarwata da'awarsa to shi ne yake na cikin fada ya san abin da ke faruwa sai fito da gaggawa ya gamu da annabi Musa yace innal mala'a ya'tabiruna bika tabbas wato runduna ko kuma mu ce a ministorin fir'auna sun yi zama an yi konsede minister a kanka suna neman ka liyar tulu ka da su kashe ka sai ce fakhruj in yi daga minan nasihi shawara ta akan ka da nake baka a matsayina na mai imani ina son ka ina so ma kaina abinda nake so maka shine ka bar garin nan zuwa wani gari domin ka tsara mutunci ka yace kuma inni laka minan nasihi ni ba nasiha ce nake maka wanda wajibi ne idan naga abinda zai faru da uwana musulmi ne masa nasiha to wancan mutumin shi ne wannan maganar to Allah yace yas'a ibn abbas Allah ya kara masa yarda yace lan yakun min ali fir'auna mu'min ghayruhu wa ghayra imra'at fir'aun a cikin dangin fir'auna familikin sa baki daya kam babu mutum mai imani sai shi wannan mutum da matar fir'auna kusan matar fir'auna asiya bintu muzahir radiyallahu anha Allah ya kara mata yarda tana cikin matan da aka baiwa aljanna shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa suke cewa maza yawa sun cika sun batse wajen hankali ana samun namiji wanda yake sadidun ra'ayi amma cikin mata annabin Allah ya ce mace guda hudu suka batse wajen hankali duk wanda ba ita ba shidda ke hukun baku akwai na kasa ta tare da ita daga cikin matar da manzon Allah ya ambata akwai watan Maryam uwar annabi uwar annabi Isa wa ummuhu siddiqa ita fa Allah ce wa ummuhu siddiqa haka matsayin ta da suwa irin su Abubakar ne siddiq sun kai rutuba ta siddiqantaka to da kuma Asiya bintu Muzahim Asiya mata Fir'auna wanda ita tun a duniya ta roki Allah ta ce Allah ka gina min gida a wajenka cikin aljanna kuma Allah ya ce mun gina mata eh Allah ya ci an gina mata don fir'auni da ya gano ta musulunta to sai dai mata nau'i na azaba daure ta yayi da itace kututturan itace yasa aka daure ta aka mata azaba amma da yake karshen al'amarin idan kai hakuri akan jarabawa ta rayuwa to Allah subhanahu wataala yana sakan kawo masu hakuri to da kuma uwar gidan shugaban halitta annabi Muhammad premier kin dam kin kowace premier dam a wata duniyar nan eh ai ba sai an fada ba kusan muna mata wani tage ko uwar gida sarautar mata uwar gida kaunar ne gida dan turmin tsakar gida shalugudin mahasada Allah ya kara mata yarda Allah ya kara mata yarda to wannan wannan wannan wannan matar Khadija kenan ko to ita ce ta uku sai kuma ta karshe ita ce biyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam radiyallahu anha Fatima bintu Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam to Fatima ita ma ta cika ta bace wajen hankali wa'annan matan su ne matan da suka samu garantin tabbatuwa a wajen hankali kuma aka ba su aka ba su waton waton aljanna to dan Abbas yake cewa a cikin family kin Fir'auna baki daya babu wani mutum mai imani bancin wannan mutunan da kuma ita ita matar fir'auna wannan magana ce ta abdullahi dan abbas yana cikin wato tafsiri na al-imam al-qurtubi alaihi rahmatullahi ta'ala wasu suka ce qila hadha ar-rajul min bani isra'il wasu suka ce a'a wannan ai ba dan family kin fir'auna bane na cikin zurriyar annabi musa amma yana da alaka da fada shi yasa Allah ya ce min ali fir'aun sai dai malaman tafsiri al-imam al-qurtubi ya musu raddi yace wannan zancen zancen fari huwa aqrabu lis-sawabi shine mafi kusa da mi da daidai saboda Allah ya ce yaktumu imana Allah ya ce yana koye imanin sa wanda akan mutanen sa kibtawa baya son su fahimci cewa shi ya mi ya musulunta ya imani kuma bai bayyana da imanin sa ba ba a gane cewa musulmi ne ba to sai radda fir'auna ce zaruni aqtul musa aqtul musa wal yad'u rabbah a lokacin da fir'auna ya faɗi wannan maganar to wannan sai ya sanya shi habibu kin watan kishi da kuma kushi akan za a tafi annabin Allah sai ya kama sa wannan abun ya sanya zai tunzira sa sai ya nuna cewa yana musu ashe shi mai imani ne sannan kuma wannan babban kokari ne yayi ta yadda mutum zai tsaya gaban shugaba ya faɗa masa gaskiya shi yasa a hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sai cewa afdalul jihad kalimatu adlin inda sultanin jahil mafi girman jihadi maran jabir da mutum zashi a rayuwa a matsayinka na malami a fagen da'awa shine kalma ta gaskiya a wajen jahirin shugaba idan ka ga shugaba ya bandare zai kawo abin da yake musiba wa al'umma to a tsaya tsayin tsayin a a faɗa masa gaskiya to wannan mutumin ya tsayi gaban fir'auna yace ataqtul ataqtulu ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi allah yanzu kawai za ku kashe mutum dan dai ya ce ubangiji sa shine allah subhanahu wataala dan dai kawai yayi imani da allah subhanahu wataala ba abin da yayi muku wannan yasa za ku za ku kashe sa to wannan abin ya taba faruwa da da annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana al'imamu al-bukhari ya kawo hadisin mai lamba 3,678 hadisin abdullahi dan umar Allah ya ƙara masa yarda ya ce sa'altu abdullahi bin umar na tambi abdullahi dan amru an ashaddi ma sana'al mushriku na bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wai cikin abun da mushrikai suka wa manzan Allah wani abu ne suka yi manzan Allah mafi tsanani na walaƙantarwa a rayuwa sai ce ƙara yake cewa ra'aitu uqbata bin abi mu'yatin jahilan nabi sallallahu alaihi wasallam yace wata rana ina zaune sai naga watan uqba dan abi mu'yat ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli manzon Allah yana sallah lokacin da ya zo gun annabin Allah yana a ɗakin Ka'aba yana sallah fa wada'a rida'ahu fi unqihi sai manzon Allah ya dora mayafinsa a wuyansa فخلقه به خلقة شديدة سيقبع يجاول ننكلا دا رداء النبي سيشاكع النبي الله دشي فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرده سي أبا بكر الله يقارى مسير دا يزور حتى, حتى دفعه عن يتنكو ديسا يتنكو ديوا كنان عطبة دقا منظن الله صلى الله عليه وسلم فقال سيتي أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله yanzu za ku kashe mutunan da kawai bai muku komi ba ba abin da ya hada ku da shi sai dan ya ce Allah subhanahu wataala ashe malama suka ce ana iya fahimta a wannan ayar daga lokacin da Allah ya bai wa mutum shugabanci sai ya kasance yana kulla malaman suke da'awa zuwa ga gaskiya to ya dauko hanya ta Fir'aun Allah ya kare mu sunna ce ta fir'aunonin duniya duk wani fir'auna mai mulki kenan ko wanda yake za azzalimi to yana fada da da'awar Allah subhanahu wataala baya son ya ga a gaskiya tana tashe so yake kullun da shi kujerarsa ne kujerarsa Allah ya kare ni sai yace wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum kuma yazo muku da hujjoji shi al bayyinat jamu al bayyinatu min rabbikum daga ubangijinku sai yana cewa ashe shi Allah da ya aiko annabi Musa ba fa Allah Musa ba kadai bane fa ku karan kanku ubangijinku ne domin huwa allazi awjadakum min al adami shi Allah shi ne wanda ya samar da hutun babu uban subhanahu wataala shi ne wanda ya samar da hutun babu tun babu ku a shekaga shi kansa fir'auna yana da yana da yana da tabbacin cewa ba wannan duniyar da yake ciki yake rayuwa akai to sama da ƙasa ba shi ya halice su ba ya tarar da su ana rayuwa akai sannan kuma babu wani abu da ya kera na a zo a gani a duniya babu ko kaji abin da aka ce ga fir'auna yayi na na a zo a gani Allah dai kansu jarirai kawai da ta yi bancin ukuba da azabtarwa kawai shi yasa jiya na faɗa a tarihin duniya ba a taɓa gwamnati kabira ba biyar za ka yi mulki kana ganin kayi diktacin to fir'auna ubanka ne wallahi illahi ubanka ne a diktacin eh diktacin ne ko fir'auna ubanka ne ba za ka iya yadda yayi ba saboda kai kayi kaɗan ka fito kai iddiyayin Allah ilahin taka ko ka ce kai Allah ne to amma fir'auna shi kai tsaye fito cikin al'umma yace shi ubangiji ne kuma shi ya kamata abota ba yace wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum yazo muku da hujjoji wanda Allah ya baka shi daga ubangijinku ubangijinku ne wanda ya halicce ku ya rayar da ku sannan kuma shi ke arzikta ku shi ke raya ku shi ke kashe ku a yanayin al'ayatu tis'in ji al-imam al-bazawi yace yanayin ayoyi guda takwas wanda Allah ya yi wa annabi Musa ayoyi guda takwas Allah ya yi wa annabi Musa daga ciki akwai sanda akwai haske sannan kuma ga abin da ya shafi waton jarrabawa da aka yi wasu su kibtawa ta ta keya da zafadi kwaɗi da kuma abin da ya shafi waton jini da kuma fara an jarrabe su da fara da jini da musibu kala-kala har ma suka kai wa annabi Musa ƙara suka ce wa annabi Musa in har ka roki ubangijinka ya yaye mana abinda muke cikin damuwa to za mu yi imani da kai Allah ya san ba za su yi imani ba ai ai Allah raba ka da kafirci shi ba kafirci musiba ce kuma in ai aka ce maka mutun yayi yayi kafirci ya bari ya riki musulunci na ko to akwai waye ka raba shi da shi shi yasa idan kana yawo a kasashen da suka taso ba musulmi ba mutum yin musulunta to in kaga ya riki musulunci nan da gaske to sai ya fike da aka aiwa cikin musulunci riko da musulunci jama'a ba ga bane wanda ya rayu a zamanin baya ba musulmi ba ya taso ba cikin musuluncin ba sai kuma yan musulunta Allah ya ce muke sayan musulunta to sai kaga galiban sun fi waɗanda suka musulunci suka suka taso cikin musulunci kokari kuma ne wance na Allah ya datar da mu to sai ya ci gaba da masu wa'azi ya ce wa in ya ku kaziban in fa annabin Allah annabi Musa ƙarya yake yi a game da abin da yake faɗa muku to fa alaihi kazbuhu fatan ƙaryar tasa ce kawai in yayi ƙaryar kansa ne yawa kuma wanda ya ce Allah ne ya turo sa to shi ai Allah yana ji ko sannan kuma ya san abin da yake faruwa kuma shi Allah zai tambaye sa kai kaga yana musu wa'azi ta hanyar jayon hankalinsu kuma wannan ana karantar da mu ne a matsayinka na na malami da mai da'awa ya yi kamata ka tsayi shugaban shugabanni ka dinga nasiha ya yi kamata ka dinga jin hankalin domin wa'azin da ake wa shugaba jama'a tsakani da Allah wai da ake ma shugaba wa'azi ba haka ake ma garin al'umma wa'azi ba ko kun baita na daga cikin hikima da Allah zai bai wa malami ya sanya zai wa garin al'umma wa'azi amma shugaba kan ba yadda ake ma al'umma wa'azi haka ake masa wa'azi ba kaga ga magarin al'umma za ka zo cikin mimbari ka zauna ka faɗa musu komi ko amma daga cikin ƙa'ida ta yi wa shugaba wa'azi to an fi son ka keɓance daga kai sai shi kuskure ne a rayuwa a fagen da'awa malami ya dinga sukar shugabanni a mimbarin juma'a ko kuma mimbarin tafsiri kuskure ne domin ka dibi gabanin tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam kaf ka je ka binciki tarihi ba inda annabin Allah ya zo yana wani inkarin wani mai mai aikata aikin da yake na wani shugaba da yake azzalimi sai dai manzon Allah ya yi gaba da gaba da shi zo a zaunar da shi a nuna masa in ya yi imani to in bai imani ba ta ga taso daga nesa amma a dawo ana faɗin uyubikin shugaba za mu zo a kai a ƙarƙashin hadisin addinu an nasiha al'imamu al'ufemin ya yi bayani ƙwarai da gaske ya ake wa shugaban ne wa'azi ya ce wa in ya kusa in ya kasance kuma abin da yake faɗa ba gaskiya ne cewa ba Allah ne ya aiko sa to yusibkum ba'd alladhi ya'idukum abin da yake muku alkawali fa na azabar Allah fa za ta zo domin annabawan Allah ba sa faɗin sarransu duk abin da annabi zai faɗa yana tabbaci daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala jama'a mun faita annabawan Allah ba ba ba kamar gama garin al'umma bane duk abin da za su faɗa to suna wakiltar Allah subhanahu wa ta'ala ne a cikin bayin Allah subhanahu wa ta'ala khalifofin Allah ne a ƙasa kuma Allah ya fi son su kuma ai ba yadda za a yi annabi ya zo yana da'awar abin da ba shi ba ba kamar malinta bace da mutum zai iya zai iya yin da'awa dan dan a sansa ko kuma ya samu wani abu na rayuwa amma su annabawan Allah da gaske suke yi Allah ya datar da mu to yace to in abin da yake faɗa waton gaskiya ne to kuma waton za ku samu awa za ku samu abin nan za ku za ku samu azabar da yake muku alkauli wajen Allah subhanahu wata'ala ba sai ce wa hadha min husni aqlihi wa lutfi daf'ihi an Musa wannan daga cikin kyakkyawan hankalinsa natsuwar hankalinsa da kuma laushin al'amarinsa sanyin al'amarinsa yadda yake baiwa annabi musa annabi musa kariya to sai ya intiqali daga wannan zancen kuma zuwa wani zance eh saboda eh kasancewar shi Allah subhanahu wataala yana da kusanci da annabi musa sai ya ce inna allaha la yahdi man huwa musrifun kazzab Allah subhanahu wata'ala baya shiryar da duk wanda ya kasance mai ƙetare haƙƙi game da sha'anin Allah subhanahu wata'ala wanda ya bar gaskiya wanda ya juya ma ƙarya ya baiwa ƙarya gaba to Allah ba zai dora shi akan hanya ba shi yasa ai ai a rayuwa idan ka zamanto mai mai mai bin gaskiya to Allah yana taimakon ka a rayuwa ka dai rike gaskiya kai dai kawai cikin komai wallahi za ka ga cikin nasara a rayuwa amma muddin mutum yake ketar iyaka idan ka ga mutum yana ketar iyaka a rayuwa to ubangiji yana son ya masa talala ne don Allah ya kama sa a hadisin annabi Muhammad manzon Allah yake cewa idan ka ga Allah ya baiwa mutum duki duniyan nan kuma ya dage cikin sabon Allah yace to istidiraji ne Allah yake masa ma'ana Allah ya dora masa gadar zare ne akwai inda Allah yake so sai ya je can sai Allah ya kama su jama'a mun fahimta daga kan abin ya rudar da ku arna wanda ba su yi musu imani ba sun bi kudi suke da kayan makamman yaki suke da dota fisar su mandiyal yanzu in ka in ka in ka doka a duniya sai ka ga su ake da ita arnawa ne ko to wannan kada ya tada muku da hankali istidraji ne Allah ke musu Allah yana musu shigo shigo ba zurri ne abinda zai baka mamaki ka gane cewa Allah shine al-mudabbir li shu'uni khalqihi da Allah ya tarrabe su da corona ba ga ta bayyana cewa ba ashe sakar karu ne ko majina ce kawai ko Allah ya turo mu nan ko mun jima da ita ana ta rayuwa ba haka bane amma da Allah ya jarrabe su suka kasa suka kasa doka kawai cikin iska fa aka shaka cikin iska ne ake shaka aka sa kowa ba kunkumi aka nan aka ta wa'azi a sa nikabi sai ga matar shugaban kasar America da nikabi ta ce ba laifi a sa hijabi saboda kariyar corona kariya ce ta to wannan wa'azi ne Allah yake wa duniya dan a gane Allah subhanahu wataala to sai ya ce kuma kazzab wanda yake ƙarya yawai ta ƙarya ta Allah subhanahu wataala ala wadni fa'al sifa siga mubalagha wanda yake yawai ta ƙarya ta ayoyin Allah subhanahu wataala to idan mutum ya zama mutum mai ƙarya ta ayoyin Allah to Allah subhanahu wataala yana cire al'amarin sa daga hannunsa ma'ana Allah yana jaye taimakon sa game da wannan mutum Allah ya kare mu sai ya ce wa cewa يا قوم لكم الملك اليوم ظالمين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد الله يتسيت يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد wannan mutumin sai ci gaba da musu wa'azi yana tsoratar da su akan azabar Allah subhanahu wataala ta duniya da kuma ta alkiyama sannan kuma yana hana su akan ruduwa da mulki wanda suke fama da shi kasan idan idan mutum Allah ya bashi mulki ko abubuwa guda uku in ba Allah ya kare mutum ba to in Allah ya baka su to mutum yake yawaita sakin layi in ba Allah ya tsare sa ba a bana barin mulki idan Allah ya baiwa mutum mulki to ba kowanne bane yake amfani da damar sa a mulkin da Allah ya ba su yawa Allah yake abu na biyu kudi idan Allah ya baiwa mutum dukiya wani fa da ka ganshi nan yana mai kudin nan ko to Allah ɗaya ya san irin abun da yake shukawa na ɓanna abu na uku ilimi karatu so diyawa wasu daga cikin mutane idan Allah ya ba su karatu kuma sai abin da Allah ya yi zai yi amfani da karatun ya tuci bayan Allah ya zalunce su ya kwaye su ya yi handimeshin ya tattara dukiyarsu ya sama da faɗi da kuma sunan karatu jama'a ba ka bane sai wanda Allah ya kare Allah ya kare to shine sai yake musu gargadi akan mulki na rayuwar duniya saboda mulki wanda daga ganshi akwai rudarwa mulki akwai shugabanci musiba ce shugabanci musiba ne Allah ya kare mu yace ya qaum lakumul mulku al-yawm ya ku mutane na akwai wannan rayuwar da muke a yanzu kuke da mulki a wannan duniyar ai fi duniya zahirina fil ard sannan kuma kuna yadda kuka ga dama a wannan kasar fa ku duk duk abin da kuke yi game da talakawan abin da kuka ga daman shi kuke fitar musu da shi program kin ne talaka bai da cewa yanzu ka an taba yin program kin kasar na a ce bari a zauna talaka shi sanya wallahi wallahi duk wanda za a zaba a matsayin sa na dibde a kasar nan na rance da Allah gaban Allah subhanahu wataala duk al'ummar da dankwala maka ƙuri'a sai Allah ya tambaye ta ya tambaye ka akan ta wannan dibitocin wani lokaci suka ga ba sai ka rasa miya amfanin su mutum ka zo ka zo ka zo akwai wani lokacin da ba saboda siyasar nan saboda shi ya ce ka ta gaba da dan uwanka ku yi rikici wani ne kanan kai ne uwar kuɗi uban kuɗi amma don bai ra'ayinsa ku rabu da juna saboda kai ka kai gaba kuma yau sai a zaɓe ka a matsayin mai magana da saunan talakawa kuma sai a tattara ku kawai shi kenan ku ce wi kun yarda shi kenan kawai ai wallahi sai ku Allah bayani kuma ma sai ku mana bayani billahi idan kana kana ganin an kare wallahi ba kare dan aka je kiyama sai Allah ya hido fa'il kin kowannen su sai Allah ya tambaye su da ka aka zaɓe ka mi kai wa al'ummarka wace irin gudunmuwa ka kawo islamiyya na ka gina musu masallaci na ka gina kawai sai da aka baku kunyi lafuna can yawa ta shi gina kawai yana fita shi ga manya-manyan motoci kawai kuna kama rabka rabka kin kwatlakin da kuna fasadi a ƙasa kuma ɗan ayi magana sai rigar kariya gare su taron ce da Allah a korar da ba ku ba har shugaban ƙasa bai da rigar kariya billahi lazi a korar da za a zo gaban Allah shi kansa shugaban ƙasa ta bo kansa yake yi bulantana wani wani hula da wani dipte ta kansa yake yi wallahi shi ne ke cewa kuna yadda kuka zama a cikin wannan mulki zahiri na fil hayatin duniya sai ya ce fa manyan surna min ba'asin lahi wai shin yanzu tambaya idan azabar Allah subhanahu wata'ala ta tunkaro mu tambaya yake ku bani amsa wai wane ne zai kawo mana agaji idan muka yi wa annabin Allah tawaye muka ma masu da'awa tawaye muka yi kunnan uwar kashi da abin da ake karantar da mu to tambaya dan Allah in Allah ya turo azabarsa ku gaya mana waye zai ba mana kariya da agaji jama'a akwai yau kana ganin idan ba da amin ba Allah ya kaddare wata ƙasa ga cikin ƙasar Afirka da wata musiba ta in ana inda ana yi ba Niger ba Faransa ta yi ta yi Mali ba mutum dubu nawa aka shi a Mali najeriya mutum dubu nawa aka ce nijar mutum dubu nawa aka ce in ana ba da agajin taimako ai kuma da aka sun ba da agajin ai ba asul lahi ne ko azaba ce daga wajen wa Allah subhanahu wataala amma ta bayyana cewa su kansu kansu ba su iya ba kansu kariya ba ka sai kana son ka nemi kariya kawai ka nemi kariya daga wajen Allah subhanahu wataala ai haka manzo Allah ya faɗa daga cikin sahabban sa Abdullahi dan Mas'ud idan za ka nemi taimako fasta'in billahi ka nemi ka nemi taimakon Allah cikin komai a rayuwa in ka nemi taimakon Allah to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake ka a rayuwa Allah ka taimake mu a rayuwa da ya ce wai shi in azabar Allah ta zo mana manyan suruna min ba'asin lahi in ja'ala in ba azabar Allah ta zo mana to wane ne zai kawo mana agaji daga abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya turo mana domin yawan runduna ba ta koye abinda Allah ya kawo sannan kuma yawan ta askarori da kuma kayan yaki ba shi bane wallahi yau jama'a in akwai hankali da tunani yakin da ake tsakanin rasha da da ukraine america cikin tashi hankali take ko ba ka bane ko ku bibe tarihi america tana cikin tashin hankali da tana iya yin wani abu na ba ta yi ba yau kusan shekara ɗaya fa ake yakin nan shekara ɗaya kuma ta bi ku a takardance ne aka ce ta bi kowa ne fi sosu mondiyar to in haka nan ne sai ta yi magani ya taimaka maganin ta yi mai yukirar maganin rasha mana ita kanta tana jaja da baya saboda tana fitowa fili za a gane cewa sakarci ne wallahi shi yasa ka nemi taimakon Allah kawai ka huta yawan runduna bai sanya mutum ya ci nasara a rayuwa yawaitan sojoji ba shi bane a'a ka nemi taimakon Allah subhanahu wataala Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda idan ya fito da runduna za a je wajen yaƙi sai ya ce wa jama'a sa ku sani fa ba yawan ku bane ke sawa mu ci nasara a rayuwa muna samun taimako ne daga Allah subhanahu wataala da kuma mai da al'amarin mu ga Allah subhanahu wataala jama'a mun fahimta to sai fir'auna yace ma urikum illa ma ara qala fir'aunu ma urikum illa ma ara ya ce ma jama'arsa bayan habibu ya magana ya ce nifa abinda nake nuna muku shine abinda nake gani shine daidai domin fir'auna kansa ya san annabi musa gaskiya yake amma saboda baya son ya a gano cewa annabin allah da gaske ne to sai ce ma'urikum illa ma'ara nifa abinda nake nuna muku shi cewa musan nan ba ya kamata ya bar duniya shine ra'ayi na daidai dan annabi Musa da kansa sai ya ce masa laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair kai kanka fir'auna ka san cewa ko wannan abin da nazo da shi wallahi ba wanda ya sabkar da shi sai ubangijin sammai da kasai kuma kana da ilimi da basira akan wannan kana da ilimi da basira akan wannan sai ce wa ma ahdikum illa sabilar rashad jama'a fir'auna ashe shi ma yayi da'awa amma ta iskanci yace wa ma ahdikum illa sabilar rashad ba komi bane dake kokari in dora ku sai dai akan tafarki madaidaici so nake kuma dai ku dan mori abinda muke mora ko kun fahimta wata yana so yana mu cewa abinda yake akai a nabbautar shi domin a matsayin ilahi ya daki kansa to wannan abin shi abinda yake daidai da hankalin da hankalinsa na shi na sakarcinsa Allah ya kare mu to sai Allah ya ce وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الحساب مثل دأب قوم نوح وعاد
وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب sai wanda ya imani daga cikin jama'ar fir'auna ya ce ya qawm ya ku mutanina ya ku family na domin ka san akwai zafi akwai zafi kwarai da gaske kaga ana abun da bai kamata ba a cikin danginka akwai zafi saboda kowa a aka ce son kai ko to kowa ya fi son nasa to yana ganin ga shari'a ta zo kuma danginsa sun fardare da wannan shari'ar sai ce ya kawo ya ku mutane na inni akhafu alaikum mithla yawmil ahzab ni ina faji muku tsoron azaba ta sabka akan ku kamar da azaba ta sabka akan mutanen da suka zama torin dunoni ga annabawansu suka yi tawaga-tawaga suka karyata annabawan da suka zo musu jama'a mafaita ya ce ya ƙaumi ya ku mutane na cikin lallashi yana karrara yana maimaita da'awarsa zuwa gare su yana kuma ƙoƙari akan ya shiryar da su baya yanke tsammani shi yasa kakka yanke tsammani a wajen a wajen da'awa yi ƙoƙari ka ta yin da'awa ka ta yin da'awa ubangiji subhanahu wataala a hannunsa da shirya take domin kai ba ka shiryarwa annabi da kansa ma sai da Allah ya ce masa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha manzon Allah ba ka shirye da wanda kaga dama sai dai Allah shi ke dora wanda ya ga dama a tafarki jama'a duk duniya akwai wanda mutum ya so sama da ubansa akwai duk duniya ba wanda mutum ya fi kauna sama da babansa amma annabi ibrahim yana ganin mahaifinsa ya fadare wallahi kuma ba ya iya yi saboda haka allah ya kaddara a rayuwa annabi nuhu yana ganin ɗansa yana ganin ɗansa har kiransa fa yayi ya ce masa ɗan ɗana zo mu taka jirgayya da ta ruwa mu tsira ya ce masa baba yana ganin ga wani katon dutse ta zan je na haye na samu kariya ɗansa ne fa ɗansa ne annabi lutu da annabi nuhu matansu na aure matansu fa na aure matarsa ce fa ta gida wanda ya auro ya ka a gida amma suna gani suka sake suka sake rayi wallahi shi yasa min babu aulani da kai idan muna da'awa kan wata addu'a kai da kaga kanka akan tabaki da madidaci wallahi ba dubara ka bace kun ba wayan ka bane ganin damun Allah ne ka tawa Allah godiya kuma ka roki Allah ya tabbatar da kai wanda kake yana abin da bai kamata ba ita roƙon Allah subhanahu wataala Allah ya shirye sa amma ka ta hantararsa ai wani kaza yake mutane na bani mamaki sai kai sai mutum kamar a hannunsa shari'a take kamar shi yake da cikin aljanna da wuta na makullin aljanna da wuta kamar a hannunsa yake wani kan ga yana ganin ka kallon wuta yake maka kawai kawai kamar wani ake masa wallahi lazim malam jabir akwai su diyawa suna ganin mutum suna masa kallon yan wuta kuma shi kansa bai tsira ba sai an je kiyama don ba a ganewa sai an je kiyama ba a ganewa al'amarin sai an je kiyama kai na ga kawai ita roƙon Allah abin da kake na ibada Allah ya karba baka baka da tabbacin abin da kai Allah ya karba ko bai karba ba nan duk cikin mu akwai wanda zai tashi rantsi da Allah magariba sai Allah ya karba akwai mai wannan garanti wataƙila a rama musalli ba baka da tabbaci baka da tabbaci baka da tabbaci sai da kawai muna fatar ni Allah ya karba annabawan Allah da kansu suka yi aiki suna roƙon Allah ya karba annabi ibrahim fa yana gina masallacin kaaba ya ce rabbana taqabbal minna in annabin Allah zai addu'a arama ni daga ya dace mu yi addu'a wallahi in muka yi aiki mu roki Allah ya karba kawai shikenan amma ka ji cewa an karba to gaskiya da saura kana da saura wallahi kana da saura Allah ya kare mu to wannan ya sanya ya kama hanya ta bai fi da kauna ba game da mutanensa ina ta da'awa kai ma kaka gaji mutanen gidan ku ta kantar da su nuna musu abin da bai da kyau Allah ya ce annabi baya su annabi ya ce azan mutane ba su ga son Allah ya ce annabi ya ce ba in kan musamman ma mata in dai zaka zauna da su to kai dai kawai a dinga dauko rayuwar duniya a dinga hirar kuɗi da hirar ana hira jin daɗi kawai abin da ke so ka dinga mata fira in ka samu kuɗi zaka daɗe ta dubai ta yo yawon buɗe da du wannan ka ta gane shi amma Allah ya ce annabi ya ce kusa ce su ustazu gaskiya ko azin nan ma ko annabi ko bai cika wa'adi diwa ba gida waye ga yanzu ki baki karanta tayi kullun annabi Allah cikin wa'azi yake wallahi sallallahu alaihi wasallam eh saboda ai da wa'azi ne zuciya take rayuwa in ba wa'azi ai ba za a rayu ba eh wa'azi shine ruhin al'umma jama'a duk lokacin da kaga ba a wa'azi a cikin al'umma to alama shi da al'umma babu alkhairi a cikin su babu alkhairi a cikin su Allah ya kare Allah ya kare mu to haka ya dace yana ta inace yana ta addu'a yana ta karantarwa yace ya qom inni akhafu alaykum mithla yawmil ahzab ni fa ina jin ku tsoron azaba irin azabar azaba ta sabka muku kamar da mutanen baya suka yi tawaga tawaganni akan annabawan su kare ta annabawan Allah sai ce mithla da abi قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد yace misalin jama'ar mutanen annabi nuh annabi nuh yayi da'awa jama'a duk yadda ake yi na annabi ya karantar annabi nuh yayi da'awa kuma Allah ya nuna wani annabin Allah yayi da'awa annabi nuh sai Allah ce inna arsalna nuhan
إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم ubangiji ce inna arsalna nuha musu Allah mun aiko annabi nuhu amma duk da fa wannan da annabi nuhu ya da'awa jama'a shekara dubu ba shekara 50 shekara 950 idan aka je alkiyama mutanansa za su karyata su ce ba haka bane za su karyata annabi nuhu sai Allah ya tambaye annabi nuhu waye shaida sai ya ce al'ummar annabi Muhammad sai Allah ya tambaye mu al'ummar manzon Allah shin annabi nuhu ya zo sai mu ce kwarai a ƙur'ani mun karanta Allah ce inna arsalna nuhan ila qaumihi ba ce ba ila mutanen Niger ko Najeriya ila qaumihi ba ga ce mutanen sa kenan ko to Allah ya dace da mu irin mutanen annabi Nuhu wa Ali da kuma Adawa wa Samud da Samudawa walladina min ba'dihim da ma wa'anda suke baya gare su wa'anda suke suke baya da su Adawan da Samudawa sai ce wa mallahu yuridu zulman lil ibad Allah baya nihin mutane da zalunci idan kaga Allah ya azabtar da al'umma malan jabir to wallahi an kai Allah mutuka ne Allah baya son ya azabtar da al'umma idan kaga al'umma tana azabtuwa to sun taka Allah subhanahu wataala ne idan ko mutun ya taka Allah to Allah subhanahu wataala a shirye yake tsabbe mutun azaba kuma shi Allah wala ya khafu uqubaha bai jiran fita da kulli bai jiran fita da baya Allah bai da dan dade ballanta na kai kai mata hankal shi bai da mata balle kace surukin shi suruki surukin shi ne ba ka bane tanazzaha an kulli al an kulli ma la yuliqa bihi jalla ula ya tsaka kan dukkanin komai a rayuwa shi sai in kai wa Allah tsageranci sai Allah ya kama kai ce inna rabbaka labil mirsadi ubangijin kira madakata sai an kai mutum an zo kiyama sai Allah ya azabtar da mutum iya son ransa Allah ya kare ni sai yake cewa kuma wa ya qaumi inni aqalu alaykum yawma tanadim yawma tuwalluna mudabirina ma lakum min Allah min asim wa man yudlil Allah fama lahu min
yace wa ya qaumi ya ku mutane na inni akhafu alaikum yawmat tanad ni ina ji muku tsoron ranar da ba mutane za su dinga kiran junan su yawmat tanad ranar da ake kiran juna ay al-yawm alladhi yunadi yunadi fihi ba'd an-nas ba'dan ranar da mutane suke kiran sashen su sashi na kiran sashi malamai suka ce me yasa aka sanya masa yawmat tanad ranar da ake kiran juna wasu ka ce ai saboda hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam da Allah ce innal arda idza zulzilat wa shaqqat min qatrin ila qatr wa majat wartajat fa nadara an-nasu ba'dhum ila dhalika dhahabu haribina yunadi ba'dhum ba'da azala ce idan kasa ta yi girgiza ta fita da duk abin da ke cikinta sannan kuma ta tsatsage to mutane za su tsorata su kalli juna sai su ruga da gudu suna kiran junansu shi yasa Allah ce yawmat tanat ko suka ce a'a ai yunadi kullu qaumin bi a'malihim ana kiran kowanne da aikin da ya aikata ɗan aljanna za a kira su ya ahlul janna Allah ya samu na ciki kai wannan sunan baka ji ma sunan dadi gare shi janna janna kana cikin a ce ahlul janna ai abincin daɗi ne da kowane musulmi malam jabir gaban Allah a ce ya adul janna ka waigo Allah ya samu waigo ba karamar sa ba ce fa a ke adul janna mala'iku su yi kira kuma cikin tawaga tare da annabin Allah ka waigo wallahi Allah ya soka da alkhairi Allah ka son mu da wannan alkhairi to za a kira mutane kowanne da kilik da sunansu ɗan wata kuma za a kira su da ya ahlun nar ya kuma abuta wata Allah ya kare mu suka ce a saboda ɗan aljanna za su kira ɗan wuta ai kusan idan aka zo aka ida hisabi ko to akwai gayin magana da zai biyo baya wato ɗan aljanna za su kira ɗan wuta shi ne allah yake cewa za su an kada wajen da ma wa'adi na rabu na haƙa fa hal wajen ma wa'ada rabukun haƙa ƙalu na am aljanna za su tambaye yan wuta su ce ya ku yan wuta shin kun samu mu dai mun abinda Allah ya mana alkawali na salsadila da tasnim da hurul i da kaji da zabi da kuma watan furushin marfu'a eh da su talhin manduddun mun samu eh duk ga wannan dai bashi Allah haraka dai ake tai to kuma kun samu abinda Allah ya muku alkawali sai ce wallahi bare ga munan sakara ta ta kona mu ga laza ga su hudama duk ga tanan ko Allah ya kare mu Allah ya kare mu to kuma wasu ga ce a'a saboda ɗan wuta za su kira ‘yan aljanna Allah ce wana da ashabun nari ashabun janna an afidu alaina min almayi aw mimma razaqakumullah qalu inna Allah harramahuma ala alkafirin ‘yan wuta za su tambaye za su kira ‘yan aljanna ya ku ‘yan aljanna sai ‘yan aljanna su waigo su juyo su kallo su a dan karkato mana wani abu na ruwa ku dan ba mu ruwa mu sha saboda suna cikin tashin hankali ga zayin wuta ga zayin ruwa ga zayin abinci ga zayin tuwahin saboda fada gaya muku ɗan jahannama komi nashi na wuta ne wallahi agogon wuta mantarkin wuta rigar wuta rawanin wuta allah takalmin wuta allah ya kare mu matala ta wuta dara abin nan ta tuha ita ma ta wuta bargo na tuha shi ma na wuta kilimkin da yake hura musu zayi shi ma da wuta aka yi shi za su ce a ɗan taimaka shi da alace wa in yasta risu yi za su bi ma'in kalmuhil ya shiwil wuju bi isa sharabu wasu hatu murtafiƙa Allah ce idan suka ce a ɗan ba su ruwa a ɗan agaza mana Allah ruwa sai Allah ce malaku ku ba su ruwa sai a kama su wasu ruwa masu ɗinkarin zai kamar sun ka an dafa dalma ana narka kwanta sai a wasu wannan to wa'annan ruwan fa idan mutum dan wuta ya ko zai sha kafin ya kai da bakinsa gaba ɗaya wata tsoka take fuskar ta narki duk wata tsoka a fuskarsa Allah ce narkewa take yi yana sha kuma hanjin yana sha makowarin zai katse kuma hanjin sai kuma a narkar da su kuma sai Allah ce a sake halittarsa haka kuma shi da za ta ba su fa Allah ya kare mu Allah ka tsare mu da wannan musibar to sai wa ɗan aljanna da Allah rusu tasnimi kida suke fitowa daga al'arshin Allah dan taimaka muna sai ce ka inna Allah haramahuma ala al-kafirin abincin aljanna da ruwan aljanna Allah ya haranta su akan kafirai Allah ka arzuta mu da shi Allah ka bore mu da shan sarsabila ka san malam aran ba sarsabila da namu so mu zo da su wallahi eh sarsabila zaka za su yi dadi salsabila ka ji sunan sal sabila wallahi sai ya shiga aljanna Allah ya kai mu da rahamarsa wasu ka ce kuma a'a saboda ɗan tozan la'araf kusa akwai akwai wasu mutane a sama a araf tsakanin aljanna da wuta to za su kalli aljanna kuma za su ga wuta za su hoyar cikin aljanna su ga 'yan aljanna suna ta jin daɗi sannan su leka 'yan wuta su ga suna cikin musiba sai su roƙi allah aljannan dai aljannan dai to kuma a ƙarshe dai annabi ya ce za a tura su aljanna za a tura su za a tura su aljanna allah ya samu wani lafiya allah ya datar da mu shi ke cewa yau mutuwalluna mudbirina ma lakum min Allah min asif wa man yudlillah fama lahu min had ce ranar da za ku juya kuna mudbirina za ku juya kuna masu bada baya ma lakum min Allah min asif ba wanda zai kare ku daga azabar Allah shi fa matsalar gaban Allah idan Allah yau mutum bebe zuwa jahannama idan Allah ya yi wa ɗan wuta bebe zuwa jahannama malam gaba ɗaya ba wanda ya isa ya zo gaban Allah ya tsaya ya cece su babu ba su da wani mace ta gaban Allah subhanahu wataala musamman ma idan aka bincike aikin mutum aka tarar da shirka ta yawa cikin al'amarinsa shi fa mushriki fa wanda yake shirka da wanda yake bid'a to idan aka je kiyama Allah ce fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazana auna aikin su ma fa ba za a yi fa mushriki Allah ya auna aikin sa a dauko a daura saman su ke bata lokaci ne bai kai bai da wannan darajar gaban Allah subhanahu wa ta'ala bai da wannan kimar da idan a idan Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa yana zuwa gaba dai sai Allah ya tura shi jahannama Allah ya kare irin su ne kafin ayi hisabi Allah jahannama take take takanu tamayyazu min al-ghayb inji Allah subhanahu wa ta'ala tana ganin ga bakakken mushrikai arnawa Allah ce ta cika ta bace tana ta hushi jahannama tana kushi fa annabin Allah ce za a zo da ita waje a rabuka wal malaku saffan saffa waje a yau mai izin bi jahannam yau mai izin ya tazarkaru insan wa an na lahu zikira mala'ika dubu saba'in ke rike da jahannama mala'ika dubu saba'in amma malam jabe idan ta motsa duk ta motsa da su wallahi kadi mala'ika ɗaya zai iya sa farce ɗaya juya duk duniyar nan baki ɗaya amma idan jahannama ta dan motsa gaba da ta yi numfashi sai ta motsa su gaba daya ta ce Allah a bar ni dai in canye Allah ya ce bari akwai mutanen kirki bar mu tura su aljanna wayar suka yi sauran tahe da su mun baki su Allah ya kare mu shi da ce malakum min Allah min asim ba ku da wanda zai kare ku gaban Allah subhanahu wataala sai ce wa may yudlil wa may yudlil Allah fa malahu min hadi duk wanda Allah ya kaddara wa bata a duniya to ba wanda ya ishi da shi jama'a duk wanda ya bace Allah ya kaddara masa bacewa a duniya inna ana fahimtar karatun nan fa Abu Jahl ya haiko wa ga larabcin nan fa ya fi kowa kare larabci yana gane larabci don balarabe ne utubatu bin rabi'a balarabe ne amma da Allah bai kaddara musu shirye ba su shirye ba shi yasa wallahi kullun ka taiwa Allah godiya kana ganin kanka kana zawa wajen wa'azi ko na rance da Allah karai wa Allah godiya ita sujudu shukr ka tayi cikin dare ka ga wa Allah Allah na gode ma Allah kai min kuma na gode kuma Allah tabbatar da ni a wannan so da yawa na faɗa ba arama za mu je wajen wa'azi sai mu fita za a je wajen wa'azi kaga mutane suna kallon indiya kuma dawo suna kallon indiya ko kun fahimta sai a ta wajen wa'azi gashi nan kun fita kun ta an yi wa'azi kun dawo kuma ga wasu nan na zaune inda ka bar shi bai gurgusa ba bai samu dara kada gobe ba abin da ya shigo shi na kuɗi ba wani abu da ya samu na intere bal ma zinibi da tigar tsegumi kawai ya tashi da shi Allah ya kare to wanda Allah ya kaddarawa shari'a ɓacewa ba wanda zai ishire da shi to a ƙarshen wannan ayoyi malu suka ce ya halitta a dinga wa shugaba nasiha idan shugaba a ƙarshen hadisin azamul jihad kalimatul haqq inda sultanin ja'ir mafi girman jihadi a duniya shine ka gaya wa shugaban da ya bandare gaskiya shine mafi girman maban jihadi to su gaya wa shugabanni magana karin kashi hudu ne ji malamai akwai kalimatul haqq inda sultanin adil wannan yafi komai sauki ka gaya wa shugaba mai adalci gaskiya bane mai sauki zai tarbe ka hannu biye mara bai maka godiya sannan kuma akwai kalimatul batil inda sultanin adil ka gaya kalma mummuna wajen shugaba adali sannan kuma akwai kalimatul haqq inda sultanin ja'ir kalmar kwarai wajen shugaba ja'iri sannan kuma kalimatul batil inda sultanin ja'ir to da ba sai ku tashi sai ku tashi in tata da shi a ƙarƙashin nan nake so in kawo wani tarihi na wani irin ɗan uwa malamai masu wa'azi da ɗaliban ilimi da muke tare da su so da yawa suna jin daɗin shiga gidan rediyo da gidan tele a cikin shugabanni mutunci to akwai wani malami shi ma an jarrabe shi da wannan musibar in ya hau kullum gwamna garin sai yake zagi ai yayi kaza yayi kaza yayi kaza to gwamna abun yana so shi ba jahili bane yana karatu sai sa aka kirayo aka kirayo malami a gidan gwamnati sai yasa aka cika yasa aka sa wata vewit lexus da miliyan 20 cikin mota ya ce to za mu jarraba a karamakan lawo tun da kullum wa'azi a karamakan lawo kan mai ke karewa da to ya kamata shi ma'a mai wa'azi aka gayyo to a karamakan lawo ya zo gidan gwamnati ya shigo a daidaita a karamakan ya zo zai ce wa ɗan adaidaita ya jira da za a sallame sa to sai ya ba da dubu ɗari biyu gwamna sai ba da dubu ɗari biyu na naira a najeriya aka yi wannan dubu ɗari biyu sai aka ce a ba aka rama kalla hulbe wa ɗan adaidaita to kasan kuma irin wa'annan gidajen gwamnati ko ina kamera ce ko kun fahimta aka zo aka baiwa aka rama kalla dubu ɗari biyu yanzu duka da nawaye na ɗan adaidaita ne ko a to sai aka raukan lawaye jerece sai aka samu jerece cikin al'amarin ala ganinsa kuma da adaitan zai fita sai aka tare sa aka tambaye shi nawa aka baka sai ya fito kudin sai aka kilga sai aka cikin dubu ɗari bin babu wani abu sai gwamna aka yi wa gwamna kaji abin da ya faru sai aka zauna sai aka maka Allah masha Allah muna jin wa'azi gaskiya kuna wa'azi kun koya mana addu'o'i Allah ya saka da alkhairi amma aka maka aka maka Allah wani so tari kuma wa'azin ku ana dan dan wuce gona da iri akan maganganu eh ala din ce kofa tana gode in mun abin da ba daidai ba mu na al'umma ne sai a zo a gaya mana Allah ka sa irin ka dade wa'azin haka yake to to aka maka Allah dama an kira ka ne na saboda wata wani exam wani jarabawa kuma tsakani da Allah ba ci jarabawa ba ya ce me faru ya ce kaga wacce motar wallahi alkawari ne idan ka ci jarabawar na baka ta halak malak da abin da ke cikinta me yake cikinta naira miliyan 20 ne da motar duka mallakin ka ne ya ce daga nan ma malam ni fa kan ya ce kasa gari guda ne da ke jagoranci kowa ga shi ne yake jiha guda jiha guda nake jagoranci ya ce ai dole a daga daga mana kawa ya ce malam gashi ka ci jarabawa ba a mero miliyan ishirikin nan Allah ya samu wani lafiya Allah ya samu wani lafiya al-imam Uthaymeen alaihi rahmatullahi ta'ala yace a ƙarshe da annabi yace addinu an-nasiha yiwa shugaba nasiha yace abu guda biyar ne na fari i'tiqadu imamatihim wa imaratihim ka yarda cewa shugabanka shugabanka ne shugaban da Allah ya jagorantar maka to yana shugabanka ne idan kace baka yarda ba ba da shi kake fada da Allah kake fada ba saboda ba wanda yake ka kansa a kujerar mulki ko akwai Allah shi ke kakan mutum a kujerar mulki jama'a inda mutum yana ɗora kansu a kujerar mulki ko a Nijar da an yi wasu shugabanni waɗanda ba waɗanda suke mulki bayan su amma da yake al'amari na Allah ne kuma dole a haƙura ba yadda mutum ya so wasu ma ƙasar wai zama take musu a rayuwa ko haka Allah ya kaddara abu na biyu nashru mahasibihim fir ra'iyya daga cikin yawan shugaba nasiha ka dinga yada alkhairansa ka dinga faɗin alkharan da yake yi saboda mutane da yake jagoranci ya su so shi domin idan aka samu wanda kake jagoranci na kinka to fa ba yadda za ka shiga aljanna in ji annabi muhammad abu na uku duk abin da suka yi umarni ko suka yi hani in dai ba sabon allah bane ko umarnin allah bane ta yi musu da'a a kai abu na hudu rihe aibin shugaba idan shugaba ya yi abu na aibi to ba a faɗi cikin al'umma sai dai a same sa daga kai sai shi kai masa nasiha abu na biyar shi ne rishin hita daga waton wilayarsu jagorancinsu kakkai musu tawaye ba a yi wa shugaba zanga-zanga shi yasa kuskure ne a tsarin musulunci zanga-zanga musulunci bai taba karanta da tawaye ba Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu Allah ya sanya albarka cikin karatun da muka yi kurakure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna gobe zamu tashi wala qad ja'akum yusuf min qabl bil bayyinati ko to Allah ya sanya albarka Allah ya gafarta muna ya iya mana abin da ba ma iya gawunan mu ya gafarta muna ya gafarta muna kurakuran mu Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna ce mu muna tawassuli sunayen Allah alhayyu alqayyum bukatun mu na alkhairi Allah ya biya muna Allah ka biya bukatun mu na alkhairi ya Allah darul hadis tana tana bukatar agajinka Allah ka kama muna Allah ka muna jagoranci wanda ya gina wannan masallacin Allah ka kai kawatar rahama da lada a kabarinsa kuma ka hada mu da shi gaba daya a cikin aljanna firdausi ya da rahmatika allati wasi'at kulli shay akwai yan uwa suka ce wai ba mu gobara yi addu'a sun ka kara suka ce wai ba take mu gobara yi addu'a ba to ya Allah duk gobaran da kenan Allah ka aurar da shi Allah ka bashi muslimatin mu'minatin qanitatin abidatin ta'ibatin amma banda banda sayyibatin ka ba su abkara Allah ya ka ba su in mata Allah ya datar da mu masu neman kari su ma Allah ya taimake su ya yassare musu wanda sun kuma sun rihi Allah ya ba su ikon adalci subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katira wa assalamu alaikum wa rahmatullah